ko alhamdulillah na'am ai ba daidai ba ne yawwa abinda yake akwai abinda aka ce a bi a daina yawaita tawil yawwa a tsaya duk addu'a da kake so ka yi an karbo wadda ta fi ta ma daga manzon Allah ko ne zai hana ka tsaya akan wannan sai an yi abin nan a ciki fele ce a cikin addu'a rin a tsaya ga wanda aka karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe fele ke a addini ba hanyar fita bace bismillahir rahmanir rahim su'alu ga tambaya tambaya ta hamsin da biyar hal ya juza an yi sallah alal mai yiki kun yi raji daidai ne a yi wa mamaci sallah a dai a tsaye a ajiye shi daidai inda liman yake tsayawa a masallaci a yi masa sallah za ka da lamadan idan ana ruwan sama in ana ruwan sama daidai ne a shigar da gawa masallaci a yi mata a ajiye ta daidai inda liman yake tsayawa a yi mata sallah
wari ya juza an yi ja'ala fi baitul wudu'i daidai ne a sanya gawa a ɗakin da ake shiga don alwala za ka da tulki idan ya zamo ɗakin da ake shiga a alwalar daga alƙiblan masallaci yake in ya so shi liman ya shiga ya masa sallah sauran mutane a nan sauran mutane suna masallaci suna binsa
wali ta juza salatul janazati fil maqabir daidai ne a yi sallar janaza a makabarta a ɗau gawa sai an kai makabarta a ce to bara a yi mata sallah a nan
وهل تجوز الوظيفة التي يقرؤونها على الميت a yau an samu wasu 'yan uwa 'yan tijjaniya sun fito da wani abu sabo in a- in an mutuwa kafin abin nema mamacin sai a ce to bara a haɗu a yi masa wazifa to yannan wazifar da ake daidai ne ko ba daidai ba
وفي أي مكان in قرأ- an ce yin wazifar nan daidai ne to wani waje ya dace a yi هل في القبور a tsaye makabarta a yi أو في ko المساجد a masallaci za a yi da niyyar shi wannan mamacin
هل تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؟
daidai ne ai wa mamaci sallah bayan an binne shi وهل يجوز جعل اللباس القديم karkata ne wasu fi kafana lilmai daidai ne ai wa mamaci likafani da tufafin da yake ba sabo ba kamar tufafin da yake na kitani ko na gashi wanda ba sabo ba a yi wa mamaci likafani da wannan dai haka din daidai ne
وهل يجوز للمرأة أن تغسل ولدها daidai ne إذا مات؟
mace ce waɗanta da ya mutu wanka
إذا مات shine da ya mutu وهل يجوز Mhm.
لطلبة المدرسة kuma daidai ne ga ɗaliban da su a makaranta suke koyaushe a nan ma suke kwana
أن يجمعوا مع أهل su yi القرية jam'i tare da mutanen gari ليلة المدرسة daren da ake ruwan sama su wannan ɗalibai ga gidajensu ko ga ɗakunansu a jikin masallaci a masallaci Ah, shi yasa ba sa bukatar fita ga sai sun je wani waje ba to amma sai ya zamo ga mutan gari sun zo masallacin da ɗaliban suke za su haɗa tsakanin magarba da isha Ah, don su fita za su su tafi gida to su wannan da anan ma za su zauna sa iya bin su su jam'in
وهل يجوز لجمع بالمسمع لمن قرب مقامه من المسجد idan mutum gidansa ba nisa daga masallaci yana jin ladan to ya iya bin ladan daga gida
وهل يجوز للرجال والنساء أن يجمعوا بالمسمع كما تقدم a daidai ne maza da mata su ringa bin sallah ta masallaci saboda suna jin ladani irin yadda aka faɗa a baya
الجواب amsa daga dukkan wannan tambayoyin وبعد bayan wannan فإدخال الميت المسجد a مكروه ce za a shigar da mamaci masallaci karahiya ne mu a wajenmu wajen malikawa shigar da mamaci masallaci karahiya ne والصلاة عليه مكروهة a yi masa sallah ma a masallaci karahiya ce a wajen malikawa zara a shigar da shi karahiya ne sannan a yi masa sallah ma a masallacin karahiya ne shi yasa ko da shigar da shi aka yi aka fito da shi daga baya to an aikata karahiya ba a yi masa sallah ba aka fito da shi in kuma aka hada aka shigar da shi aka masa sallah an aikata karahiya biyu
wai za ta kakal uzu amma in ya zamo hanzari ya tabbata kal a madari kamar ya zamo ana ruwan sama fayu ji aluki baiti lobu to a iya sa gawa a wajen da ake alwala ɗakin da ake alwala fi mahallin ɗayan amma fa a ɗakin da ake alwala a tabbatar wajen da za a sa gawar waje ne tsantsarka au ala asirin ko a kan tabarma tsantsarka na'am waya kirijul in imam ya so shi liman sai ya fito daga cikin masallaci wa yusalli alayhi ya yi wa gawan nan sallah a gidan a ɗakin alwala wannan in ya so sauran mutane sa iya tsayawa a masallaci su bi liman a sallar janazan nan
wa ma fil qubur amma dangane da yi wa mamaci sallah a makabarta fa in kana fil maqbarati mahallun kalim min al qubur idan ya zamo makabartar katuwa ce akwai gurin da ba a riga an binne gawawwaki ba akwai fili wanda ya isa a kai gawar mutane su tsaya wajen siwa gawar sallah ba tare da an taɓa kabari ba ba tare da an tsaya inda kabari yake ba fala ba as to ba laifi a sannan dan an kai gawar kabarin an mata sallah wa ma ala al qubur amma a ce akan kaburbura za a dora mutane su tsaya akan kaburbura wannan ba daidai bane
wa ma qira'atul wazifati ala al amma mayyit.
karanta wazifa da aka shigo da ita ga wanda yake mamaci falaysat inda mu wannan ba mu san shi ba la fil masjid ba a ce a karanta ta a masallaci wa la ba fil ko qubur a makabarta wa qad nahayna an al mun ikwan faɗa wa 'yan uwa cewa wannan abin da aka shigo da shi sabo ba daidai ba ne mun hana 'yan uwa yin haka falam yantaw amma sun kasa ji wallahu yahdi man yasha'u ila wasu ma daga wanda suke jagororin suna yi ne la'alla ko don sa samu wani abu a wajen waliyan shi wanda ya mutu ko ayan ubangiji zai shiri wanda ya so zuwa ta farki madaidaici yin dai haka ba daidai bane wala yusall wala yusalla ala qabr ba a yin sallah akan kabari illa an yudfana bi ghairi sai fa idan ya zamo an binne mamaci ba tare da an masa sallah ba
wata kafinul mayyiti fi sauji aiwa mamaci likafani da tufafin da yake ba sabo ba tufafin da an sa an sa la ba asali ba laifi da haka wal maqsud abin da ake bukata dai a tufafin da za a yi wa li- mamaci likafani da shi shine tufafin ya zama tsantsarka na'am wajaza rasulul rasulul mar'ati ibnu sab'a sabi isini na fa akalla mace ta yi wa yaro wanka in ya mutu matuƙar dai bai haura shekara bakwai ba ɗanta ne ko ba ɗanta ba
wadala batul masjid sai kuma tambaya akan ɗaliban masallaci ɗaliban da suke su a masallaci suke yajma'una bainal za a maghrib iya haɗa tsakanin magarba da insha tabi'an li ali balad Idan bi ga mutanen gari in mutan gari suka zo masallacin za su yi jam'i to su ba ɗaliban da in ma an gama sallar ba wani waje za su ba suna nan a nan suke kwana sa iya tsaya biyun su su yi jam'i amman ba iya fil masjid ila wanda ya ci qiyam.
gaba da a ce za a yi jam'i kuma sai ya zamo a cikin wanda suka yi jam'i wani wani dalili ya sa ya ci gaba da zama a masallaci har wakacin isha na haƙiƙa yayi fala ya adata ba a cewa sai ya sake sallar isha wal jam'u bainal maghrib a gani haɗa tsakanin magarba da isha inna ma yajuzu fil masjid dai ana yi ne a masallaci kadai la fil buyutil mujawilati lil masjid shi yasa wanda yake gidansa dan gidan nasa yana jikin masallaci ba daidai bane ya ce zai bi mutanen masallaci ya haɗa tsakanin magarba da isha tunda shi yana gida
wala fid ko a gidan daje ba a cewa a gida bara mai jam'in magarba da isha ana gida haba
wa man kana fil buyuti wad duri wanda yake a cikin gidaddaji a ɗakuna ko gidaddaji fa yusalli al maghriba bil in za masjid a yi haɗa tsakanin magarba da isha ya iya bin sallar magarba Wai- ya amfani da ladan Wai- wai shuru wai in ya ake so isha amma fa a lokacin.
shi dole ya jinkirta isha sai wakacin ishar ya yi na'am wa yajuzu liman fawqa al masjid an yusalli daidai bil ne imam ga wanda masalan ɗakinsa ko inda yake a saman masallaci ne ya bi sallar liman a, wanda yake shi a masallacin yake masallacin da yake daga ƙasa
la aksu amma a ce shi yana daga ƙasa liman shine a sama to wannan ba daidai ba ne fa innahu makruh yin haka makaruhi ne was-salatu amma sayyi'atun haka din bai hana ingancin sallah ba was-salatu bil musmi'i tajuzu a liman yin sallah da ladan ana jin ladan a bi shi sallah ya haka din daidai ne ko da mutum yana cikin gida kana cikin gida ana sallah a masallaci amma ladan yana daga murya daga inda kake kana jin abin da ladan yake faɗa to ya halatta ka bi sallah a gida ne ko kuma a kantuna ko guraren kiwo ko gonakai da suke dab da masallatan yan rabada amana amma fa in ya iya kiyaye ayyukan li- da liman yake ciki ta fuskar ladanin nan zai iya ganewa wa kana yasma'u ya zamo yana jinsa wa niyyatul jami'i lailatal madar Ah, inda niyya.
takbiratul ula jam'i haɗa tsakanin salloli biyu da ake yi daren da ake ruwan sama ana niyyar cewa za mu haɗa magarba da isha ne yayin da zai kabbara ta farko yayin kabbara harama ga ita a magarba a sannan ne lalle za a yi niyyar musamman shi liman wanda aka ce wannan yana cikin wurare hudu da ake bukatar lalle ya zamo ya yi niyyar limanci to alhamdulillah sai mu tashi tambaya ta hamsin da shida ko akwai tambaya ne To, a bara mu karanta wani tambaya. Eh, mutum ne ya- ya mutu ya bar matansa da yarsa da yan uwansa li'abbai da yan uwansa da yan uwansa shaƙiƙiya to yace wannan shaƙiƙiyar tunda mace eh, eh, mace ce ko Me Me a farillata. a za ta yi gado da asibiti kuma ta kori la'addi matuƙar 'yar uwa shaƙiƙiya ta haɗu da 'ya matuƙar 'yar shaƙiƙiya 'yar uwa shaƙiƙiya ta haɗu da 'yar tsatso ko 'yar ɗa to ta kori duk wani la'addi ma ko da namiji ne saboda za ta yi gado da asibiti ne a sannan kuma ya koma matsayinta ɗaya da shaƙiƙi namiji yadda shaƙiƙi namiji ya kori la'abbai kowane iri to ita ba ta kori la'abbai kowane iri to wace ce tambaya a wannan daban yauwa wannan daidai ne dan an yi wazifa an ce tana kore shaidanu tana kore duk musiba ma daga inda aka yi ta to ta bai aka menene na'am eh eh eh ba daidai bane ai yanda aka faɗa ba daidai bane ba a ruwaito daga magabata ba idan da daidai ne magabatan da aka samu na tijjaniya da an ga sun eh yanzu ko garin nan kaga an yi gaggan tijjaniya wanda duk duniya an gida ita tijjaniya ta yi alfahari da su amma sun taɓa faɗar ai haka abu ba mutane yanzu suna ta kokarin su fito da tsirfa iri-iri a addini amma babban abin da ake duba yana shi kansa mai wannan littafin shi wanda zafi yake faɗa a tsaya a bi tsarin magabata ya wadatar duk abin da ake nema za a samu in an bi tsarin magabatan nan shau malam mijin yawa ya taɓa umarni a haka shau a teku ya taɓa umarni a haka shau kaza shau wani shau duk wayannan ai an yi su a garin nan Ehen, kuma mun ga wasu a cikinsu ba su taɓa umarnin a haka ba irin shi yasa daga baya wani ya ce zai haka in so yake yi ya bari bayan an binne ya dawo gida da daddare ya tashi ya salati kowane iri ma ko nawa yake so yi ya bayar da ladan ga mamaci shikenan ya wadatar wannan in yayi shi shi kadai ba ba laifi bane amma a ce sai an hada jama'a sai an yi duk wannan tsurfa ce kawai a addini addinin musulunci bai da irin wannan tsurfa ba gaba da na'am na'am eh eh na'am Mm. eh a ai ya zo a hadisi cewa Abdullahi bin Abbasin ya faɗa baya gane cewa an yi sallama a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji an daga murya da ambato shi yasa wannan ba laifi bane yawa amma illa iyaka so da yawa barin nasa yafi saboda waɗanda suke son su karanta mu'aqibatu ɗinsu in an ce an haɗa akan yin wannan wasu daga masu karanta mu'aqibatu wato abinda aka ce ana yi bayan sallah ta farilla sai ya zama ba za su ji daɗin karantawar ba saboda muryoyi daban-daban sun tashi a wajen ga nan da karanta fatiha daya salatu fatiha uku